الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahaman shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tara albarka. Wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da 29 ga watan al-Muharram. Hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da hudu ga watan takwas miladiya shekara 2024 ila inganta kai tsaye ana tsaron mu daga masallacin da aka yi sani da suna masallacin STM a wannan gari namu na Maradi a inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna sifatu salatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha littafin da ke mana bayanin sifar sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar kana ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na babban malamin hadisi na wannan ƙarni shine Abu Abdurrahman Muhammad Nasir bin Al-Albani rahmatullahi alaihi taken karatun namu shine karatun hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi akadai zama lahiya ga musulmi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai wannan insha Allah ta'ala shine darasin mu na 34 daidai a cikin wannan littafi mai tarin albarka muna inda malam yake cewa ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi salawat abubuwan da annabi ya kasance yana karantawa a cikin sallolin shi guda biyar wanda mun yi bayani sallah ta farko ita ce salatul fajr sallah asuba mun yi bayani irin surori da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karantawa da wasu ayoyi da kuma gwalgwadon tsawon surorin ko kuma ayoyin wanda wannan yake nuna mana lallai addinin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu addinin da ya kai shi tsari da kuma kan gado ka kalla hatta salloli sai da aka bibiya wai cikin sallah kaza cikin raka'a kaza ni manzon Allah yake karantawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ɗaya daga cikin magabata yake cewa dini nabi muhammadin akhbaru shi addini annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai hadisai ne yace ni'mal fatiyatu lil fata'asaru ma dalla da matashi wanda ya riko da hadisa annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ya kai inda yake cewa la targabanna anil hadith wa alihi kaka kuskura kai rena mutanen hadisi kaka kuskura ka rena mutane wanda suke karata annan Muhammad hadisa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yake cewa far ra'ayu laylun ka san shi ra'ayinka da zaka bi dare ne wal hadithu naharu shi kuma hadisin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haske ne wanda zai haskaka ma duk inda zaka tafiya wallahi ba zaka bacewa ba haka Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minan minan zulmatu ilan nur kaga Allah yace yana tsamar da wanda suka yi imani daga duhu na mi a duhu na shirka yasa su cikin duhu yasa su cikin haske to shine yace shi addini shi ka san hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haske ne in dai ka yi riko da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shakka za ka yi rayuwa rayuwa mai daɗi shi yasa Allah da kanshi yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi litunzira qaumun ma unzira aba'ahum wai kayi ma mutane gargadi da abinda uwayensu ba su samu wannan damar ba biyawa da zaka bincika wa kakannin mu Allah ya ji kansu da rahama wallahi alazim in kaga yadda suke sallah wai sanya ma ne za a yi a ce ma annabi yake yana da wahala mai yawanci in ka faru azuzukan da zaka ji labarai ne tatsuniya ce iri iri amma yanzu kai tsaye za a ce ma manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun ga babu shakka Allah ya so mu da alkhairi ila da amincin Allah ya ƙara tabbata kan iyalan annabi da kuma sahabban shi wanda su ne suka naƙalto muna wannan addini su ne suka sa ido suka ga ya annabi yake sallah kuma suna ɗauko muna kowane raka'a shiga abin da yake karantawa in yayi sujada in yayi ruku'i a gurguje bayan malam ya ida sai ya ce qira'atu fi sunnatil fajr shine karatu a cikin sunnatul fajri shine rak'o'i guda biyu da ake yi kafin ayi sallah asuba shine rak'o'in da ake cewa rak'o'i na alfijr muna fahimta ko to kai wai ni manzon Allah yake karantawa malam yace wa amma qira'atuhu fi raka'a fi raka'ati sunnatul fajr amma karatun annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a rak'o'i guda biyu rak'o'i na sallah alfijr yace fakanat fakanat khafifatan jiddan lallai sun kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sassauta su kwarai yace hatta inna Aisha radiyallahu anha hatta da kai Aisha Allah ya kara mata yarda kanat taqulu ta kasance tana cewa hal qara fi hadi umul kitab shin wai wannan sallan manzo Allah ya karanta Fatiha a cikin ta saboda yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake mi yake sauri a cikin wannan sallah wani lokaci wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim su suka rawaito shi sai dai bayyuwa ai sallah ba a karanta Fatiha ba ko saboda shi da kanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga duk mutumin da bai karanta Fatiha ba wannan ana baka wai kaiwa makura ne da annabi yake sassabta wannan sallah ta raka'atul fajr wani lokaci malam yace wa kana ahyana wani lokaci kuma yaqra yaqra ba'da al-fatihati fil ula minhuma ayatun wani lokaci kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan Fatiha yana karantawa a raka'a ta farko shine mi ayoyi guda biyu eh ayatan wannan aya ita kadai wace aya ce inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ala ibrahima wa isma'ila wa ishaq ko to ita ce wannan aya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana karantawa wanda wannan aya tana bayani ne al'umma bi imani baki ɗaya da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya sabkan mishi da abinda Allah ya sabkan ma annabawa kayan su malam yace wa fil akhirah a kuma wata ayata ta karshe ita ma ayata ne yana karanta wata aya guda yace wa fil ishini wa fil ukhra kenan ta karshe wata aya ce yake karantawa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalmatin sawa'un bainana wa bainakum wannan kuma tana kiran me ya ya ku kiristoci da yahudawa ku zo akan wata kalma wadda za ta daidaita tsakanina da ni da ku wata kalma ce ita ce Allah na abuda illallah kan mu kuskura mu bauta mu kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan yana ƙara nuna mana bayanin musulmi su riko da aqidarsu kan musulmi su kuskura su yi sakaci ƙwarai da aƙidar da suke kanta ta riƙo da addinin su ta riƙo da sunna annabin sa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan wasu su rinka kiran su kan wani shirme da hayaniya da wani fata shi abin da aka zo ma ka ce wannan abin shine Allah yake kanki shine annabi yake kanki to maraba da shi in dai Allah bai kan wannan manzo Allah bai kan wannan ka nuna kai ka wadatu daga wannan kuma ko daga bakin waye muna fahimta ko kuma ce ibnu umar Allah ya kara mishi yarda da yana yayi yana cewa mutane annabi ya ce to ne yake ce mishi a'a ai shi ya ji Abubakar da Umar yana cewa cewa ya ji Abubakar da babanka Umar ma yana cewa sai yace wai mutane ne ya same su kuna san Allah ya muku ruwan duwatsu ne kuna san Allah ya sabkar da bala'i da masiwa yace ina ce muku manzon Allah yace kuna ce mana Abubakar da Umar sun ce a to wa duk duniyar nan banda annabi wa kai abubakar da umar wallahi babu to amma ko su kaga in magana su ta karo da ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana aje magana su to balle wani balle wasu su rinka shirin ku kan wata aqida wanda ake ce ma wahdatul adyan ko wahdatul adyan shine a zo aqidar da ake ce ma ta gamayya addinai shine ke kama interreligion ko da ingilishi suna ce mata interfaith wannan aqidu wanda take haɗa kiristoci da musulmai muna fahimta da ma duk wani mai iskanci suna cewa wai a zo a haɗa kai mun gane kai musulmi kamar ce ma kirista ka hori kai kirista ka bar kowa ya zamna lafiya muna fahimta kun san menene suke son su yi cikin wannan aqida shine ya za a yi a cire muka kishi na addinin ka Allah dai ya ce kiristoci kafurai ne لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة الشيء الله سبحانه وتعالى يثبت لك حسن سيتي إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين الله في نار جهنم خالدين فيها so so suke su ce a'a ai kirista dan uwanka ne dan bori dan uwanka ne ba yahude duk wani mai wata shiriri ta da lalata a ce kai da shi ku zamo guda kaga wannan ba zai taɓa yiwa ba wannan matsala ita ce matsalar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fuskanta a garin su da aka haje shi shine Makka ita ce matsalar da ta sa aka kori aka kori annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka ko Allah yana rantsuwa wa anta hillum bi hadal balad amma kuma an kore shi daga Makka to duk duniya wa ya kai annabi iya wa'azi wa ya kai annabi da haɗin baki da iya bayani an kore shi daga garin to kai yanzu ka ce kai wa'azi ka zauna lafiya ai wallahi in dai wa'azi za ka ce ka fuskanci matsaloli sai an ma sharri sai an kama ka sai an liƙe ka sai an ce kayi kaza kayi kaza karamin misali zan baku ku kalli malam sani dan tudu nan gare a waƙe-waƙe na sharri wani iri ne buki mishi ba to in dai zaka yin da'awa ko to zaka fuskanci wannan ka kalla annan Muhammad sallallahu ya fuskanci wannan matsala ya tsere yace garin da aka haife shi garin da yake so Makka amma yanzu ga Makka ta gagare ya zama kai tserewa garin ma sai a koyi ya tsere fa da ya tafi ma har aka bada kwangila wanda ya kamo shi za a bayar sakamako mai tsoka to kai dan Allah duk iya bayanin ka duk surutun ka da san mutane sai sun gamsu da abin da kake yi shaka annabi wallahi ba ka kai shi ba Allah da kanshi ba annabi yake ce mishi wa innaka la'ala khuluqin azim kana da kyawawan kana da dabi'u masu girma a Allah yake ce mishi ai da a ce kana da hali mara kyau da da al'ummar da ke gaban ka da sun wace amma kan da kyawawan hana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai hana ha a cikin mutuncin shi a mai shari ba bai hana yana sallah dauko ma'aiwatar akuya ko na akuya a watsa mai da jiki a bai hana a buge shi ba ƙarshe har ya kai an kore shi daga garin nasu to wallahi wannan da'awa ita ce sunna ta annabawa shine mawaƙin shakka ala alfozan yake ce miki a ya shekana in harabu ka fa innaha ai kai malamu mu shakka ala alfozan ai kun san fozan ko a wannan karnin da yanzu shi kadai ne ya saura cikin latijo Allah ya bashi lafiya sai ake cewa ai malam in kin yaƙe ka fa innaha la sunnati atba'an nabiyyi wa man tala ai wannan ita ce sunnan wanda suka ba annabawa ka kalla ibnu al-qayyim ka kalla ibnu taymiya wani matsala ne ba su shiga ba hasan tar amma ibnu qayyim an koro shi cikin kasuwa ta manje wanda ibnu qayyim da muke karanta da tafsirin shi muna ta a masha Allah mala akwai ilimi ibnu taymiya cikin rijiya ya mutu shi a kasan ma saboda in aka hada da ɗan kaso yana koya musu karatu ko karshe daukar shi akai aka sa ya cikin rijiya duk duniya ahlus sunna suna alfahari da ibnu taymiya bi suka ce mishi shekul islam to kalli inda ya ida rayuwar shi to shi yasa kullum in zuwa irin wannan babu ina bada misali ko a cikin abokan zaman ka kace zaka riko da gaskiya zaka fuskanta kalubale da matsaloli iri iri ko a gidanku kace zaka aiki da gaskiya sai ka haɗu da kalubale da matsaloli iri iri muna fahimta to Allah subhanahu wa ta'ala ya dakar da mu shine ina karanta wannan aya ya ku wanda aka ba littafi ku zo mu haɗu kan wani kalma wanda zai zama daidai da ni da ku shine mu bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai. Malaika shi kuma wannan Muslim ya rawaito wannan hadisi da Ibn Kuzaima da Hakim. Malam ya ce wa rubbama qara'a badlaha wani lokaci kuma annan Muhammad sallallahu alaihi yana canza wannan ayoyi da wa'azin su wace ce sai malai yace yana karanta wannan aya inda Allah subhanahu wataala yake cewa falamma ahassa isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah a haka kuma malai yace shi kuma wannan wani ya rawaito wannan hadisi ya malai yace Muslim da Abu Dawud ka kalla duk maganar da aka yi sai an ce ga wanda ya rawaito hadisi a ai wannan shi aka ratuwo malam yace wa ahyanan wani lokaci kuma yaqra yana karanta qul ya ayyuhal kafiruna annan muhammad sallallahu yana karanta qul ya ayyuhal kafiruna fil ula raka'a ta farko wa qul huwallahu ahad yana karanta qul huwallahu ahad fil ukhra raka'a ta karshe wa kana yaqulu manzan Allah ya kasance yana cewa ni'matu rakanihuma ai madalla da wannan surori shine qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq kamar da wancan sati muke bayani ka annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa babu babu surori wanda suke da matukar ayoyi kan neman tsari babu sura wanda ta kai ba wata addu'a ko wata aya da ta kai nisa kan neman tsari irin qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas to haka wannan surori qul huwallahu ahad da ya ayyuhal kafiruna surori ne wanda suke su ma suna da tasu falala mun karanta falalar ta guda can baya ko hadisin wa hadisin ma'az wanda kullun in yazo sallah yana ma mutanen shi sallah sai yayi bayan yayi fatiha yayi sura sai ya kara da qul huwallahu ahad mutane suka ce to ko kamar wannan limancin ko kuma ka rika sura guda yace har in sai na bar abin da ni na yarda da shi dan in rike abin da kuke kanshi Allahu akbar sai dai in ballimancin annabi ya zo suka ba shi labari annabi ya ce me yasa kai ka riki wannan sura kullum sai ka yi ta ya ce ya rasulullah ni wallahi ina san qul huwallahu ahad ne annabi ya ce san da kake ma qul huwallahu ahad Allah ya baka aljanna muna fahimta to kun ga wannan wai wasu abubuwa ne wanda sun haru wancan zamanin ma'aziyar shugaban malamai amma wai saboda kul wallahu ahad da yake kara cikin sallah mutanen masallaci suka rinka kai wuri yace to shi sai dai ya bar musulmancin sa kawo wani shita kaga wanda yake nuna in kana da alqibla kana da manufa kana da wani abu da kake so ka cimma ko kan wani ya samce ka kan tunaninka wannan shi ya halakar da yawa daga cikin masu da'awa misali yanzu saboda wani wanda yake taimaka mai ko wani wanda yake rike da harkokin shi na da'awa a sai ya sabkar daga kan abin da Allah da Annabi ya tabbatar dan ya gamsar da yanzu saboda wanda ya gina ma masallaci take da'awa ko wanda yake taimaka ma cikin da'awa ko yana aske gemi da wahala kai wa'azi gaban shi kace wa'azin aske gemi haramun in ma an zo da wannan mas'alar sai kace mas'ala ce wanda ke da kai sabani wasu sun ce ana iya ajewa wasu sun ce ana iya askewa biyata saboda so kake sai ka gamsar da wannan mutumin to shi yasa kullum in ka hito kana da manowa ko to ka daure kan wannan manowar taka abinda ake so ka nemi taimakon Allah ka yi riko da gaskiya insha Allah za ta cin nasara insha Allah sai ka ci nasara a rayuwarka kamar ka hito ne an tada sallah da ka hito an tada sallah za ka yi a masallaci sai ka ji karnuka na haushi ka tsaya ka biya musu za ka shiga harkokin gaban ka ne yanzu mutumin da ya baro ƙasarsu ko garinsu ya zo nan neman kuɗi yana da lokacin cin fada ko lokacin wata hayaniya za ka ga shi abin da ya zo shi yake yi ko to saboda ni akwai wata manuha da ya ba gaba yake son ya cimma to masu addini su ne ake so ya ga mana suna da wannan manuhai muna fahimta duk ƙurar da aka kada aka raya ta ce a'a kai ga abin da ka fahimta in dai ba daidai bane ba a fahimtar da kai shikenan to in an kasa fahimtar da kai to sai a yi ta karaya hanyoyi kamar yadda suka yi wa kamar yadda suke ma annan Muhammad sallam suna shawara me za a yi ko a kashe shi ko a haukatar da shi ko a kore shi daga gari a wa iz yamkuru bika alladhina wa iz yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka wai kafirai wanda suke in abin da annabi yake kanta Allah yake sun haɗu suna tattaunawa ya za shi da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tonan shi za shi kashe shi za shi ya za shi Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkurullah suna makirci Allah yana maida musu makircin da yake nasu Allah ya ce wallahu khairul makirin maraba da Allah wanda yafi kowa iya maida makirci ga wanda suke sune makirin to kaga insha Allah ta'ala in dai kana yi da Allah ko za ka samu taimakon Allah Allah ya dace da malam yace wannan hadisi shi kuma wanda ya rawaito shi shine Imam Muslim da Abu Dawud haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sami'a rajulan annabi ya ji wani mutum ya qara suratul ula fi rak'atil ula ina karanta qul ya ayyuhal kafiruna a rak'a ta farko fa qala sai annabi yace hada hada al abd kun ga wannan mutum wannan bawon amana bi rabbihi hakika yayi imani ga ubangiji shi kuma qara'a sai wannan mutum ya karanta suratul thaniya ita ce qul huwallahu ahad fi rak'atil ukhra rak'a ta bi fa qala sai annabi yace hada abd arafa rabbuhu wannan bawa ko ya san ubangiji shi kaga surori guda biyu wanda suna rogaje da awana insafat shine ni sura ta farko tana korewa tana gargadi tana ja hankali shine ka a kuskura a bauta mu kowa sai Allah shi yasa da mutum ya karanta uliya ayyul kafiruna annabi ce wannan bawan yayi imani da Allah subhanahu wataala wai ka gana daga cikin imani ka yarda ba wani wanda za a bauta ma sai Allah subhanahu wataala duk wanda ake mabauta zalunci ne ƙarya ce bai tantance wannan bautar ba wanda ya tantance wannan bautar shine Allah subhanahu wataala ai sun kira annabi ne kan wannan tahiya to kai Muhammadu sunna da yaso kake sai an bauta ma Allah yadda za a yi ka dauki lokaci ka je ka bauta ma allolin mu mu ma mu dauki lokaci mu je mu bauta ma allolin ka sai Allah yake kul ya ayyuhal kafiruna ka gaya musu ya ku wa'annan kafiran la a'budu ma ta'buduna bazan ta bauta ma abin da kuke bauta ma ba wala antum abiduna haka kuma Allah ya muku baki ba za ku bauta ma abin da nake bauta ma ba ƙarshe sai yake la kum dinukum ku rike na ku addini in rike na wa addini kenan kaga wanda yake nuna duk wani wanda ba musulmi ba mine ne a kuna tsoron gani mine ne wanda ba musulmi ba kawuri ne kawai iya mutu ta zai kuma kowa ne ne mara yace dai karanta sura ta biyu a raka'a ta biyu ita ce kul wallahu ahad sai annabi yake babu shaka wannan mutumin ya san ni ya san ya san ubangijin shi ita kul wallahu ahad tana bayyana ma wane ne Allah kul kace wallahu ahad Allah shi kadai ne Allah shi kadai ne kaga wannan tana nuna kafircin kiristoci da suke cewa ne Allah biyu ne ko Allah uku ne ko isa Allah ne Allah da kanshi yake musu kahurai amma saboda munafiki sai ka joyi wani musulmi ne bai yarda ake mawancan kahurai ba bayan Allah da kanshi yake qul ya ayyuhal kafiruna yake cewa kabrat kalmatan takhruju min afwahin yake cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu talata Allah ya nuna tabbacin kahurai ne kahurai ne shikenan kawai duk wani wanda zai nuna ma a'a ai kaza a'a to ka rike alqur'anin da Allah subhanahu wataala ya aiko ma kai riko da hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace wannan hadisi shi kuma sahawi da ibn hibban su suka rawaito shi yace صحيح حديث لا انجلتك وابن بشران وحسنه الحافظ في في الاحاديث العاليات ما لا يتي امام الحافظ يا لا حسن wannan hadisi a cikin littafin shi mai suna ahadithul aliyat al ahadithul aliyat sune hadisai wanda suke ba su na isnadi dogo kamar yanzu misali mai yawanci zaka je imamu malik ko kuma za ka ga bai wuce mutum biyu ko uku tsakanin shi da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ba to su ne hadisi aliyat akwai hadisi wanda yake da dogon isnadi shine nazir to hadisul aliyat shine hadisi wanda yake bai da isnadi dogo kuna fahimta ko kamar yanzu misali na'am a ban ji ba eh aha yace abbahawi wa ibn hibban imam al-tahawi da ibn hibban sun hasan wannan hadisi fi sahihi a cikin sahih ibn hibban ah okay a cikin sahih ibn hibban mun gane ibn ibn hibban yana da sahih ibn hibban littafin shi to cikin ne inganta shi sai malam yace shi kuma da ibn bushran da ibn bushran kenan ibn bushran shi ma yayi ya inganta wannan hadisi malam yace wa hasanahu waye inganta waye ce wannan hadisi yana da kyau shine al-hafiz imam hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin ahadithul aliyat sai malam yace sallah ta bi ita ce salatu zuhur sallah azhar malam yace wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqra fi rak'atayn al-ulayayn annabi muhammad sallallahu alaihi ya kasance yana kara yana karatu a cikin rakoi guda biyu na harko bi fatihatul kitab yana karanta suratul fatiha wa surataini da surori yace wa yaqulu fil ula ma la yaqulu fil thaniya yana tsawaitawa sama ga yadda bai tsawaitawa a raka'a ta biyu zaka zo ka ji annabi yake sallah azhar to kuma ka ji a kake yin taka malam yake wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim su suka rawaito shi kaji an ta annabi yana tsawaitawa ko malam yace wa kana ahyanan wani lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita raka'a ta farko ta sallah azhar yace hatta annahu ka yace hatta annahu hatta ta kasance kana salatu zuhri tar'am har sai zaka zaka iya me ake cewa in an yi tare iqama na sallah azhar shine ai kana salatu zuhri tar'am shine an tare iqama na sallah azhar in an tare ya kama kina an shiga sallah ko sai mala yace fa yazhabu zahibu mai tahiya sai tahi ila baqi a can baqi'a wanda suka je aikin haji yace fa yaqdi hajatuhu mutum zai je wata unguwa fa in an tare iqama haka je wata unguwa ni za ka yi fa yaqdi hajatuhu ka biya bukata ka unguwar summa ya'ti manziluhu sannan mutum ya dawo gidan shi ba fa in ka dawo masallaci wa za ka daga unguwar yace summa yatawadda sannan in ka zo gidanka kai arwalla summa ya'ati sannan mutum ya zo masallaci yace wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi raka'atul ula manzan Allah yana na a raka'a ta farko bai yi ruku'i ba a raka'a ta farko ba wai ka zo yau mu yanzu an ana tada sallah daga kana arwalla inda ya baka da arwalla ya an gama sallah a a raka'a guda fa ake magana ba sallah ba ba ka je wata unguwa ka je ka dawo sannan in ka dawo ka zo gidanka ka yi arwalla sannan daga in ka arwalla ka taho masallaci da ana raka'a ta farko ya aika lura asali wannan ai hatta limaman suna da matsala zaka ga yanzu dan Allah ya zan ba da misali ne tunda nan muke karatu wanda ya salla azhar nan ya salla azhar in mu take salla azhar in yanzu wanda muke yi ya take da wannan hadisin da muka karanta na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba daya ni raka'a tun sallar tun har ƙarshe ba inda na karanta alhamdu kai ba inda na kai garin magdubi alayhim walad dalil balle in sha ani sai raka a farko ta biyu ta uku ta hudu to ana wani misali ne muka bada da wurin mu ko ba haka nan ba ba sai mun je tare mun ta wani wuri ba in ana yanzu misali in na ɗauko misali wani masallaci ba lallai ka gane ba to ni misali da nan mana kuma ga wanda suka yi sallah nan yanzu shi yasa ko wallahi kai karatu kai aiki da karatu sai ka zamna lafiya wallahi mutane da yawa hatta wasu daga cikin malamai sun ji shi sallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi yanzu gani yake ya zama malami bai da lokacin da zai tafiya yayin karatu daya sannan kuma in ana karatu sai kan na aishi ya wadata da wannan karatu sai an zo wanda yake kallon ba su san komai ba su sun je sun koyi karatun sai an zo sallah su ga suna mai wani kallon hadarin kaji ya sabi da sun san bai iya ba ba yiwa ce ma annabi ya ce kaga wani ya shiga gaban ka yama ba yadda annabi ya ce ba kuma to annabin za ka karyatawa ka ce shi ke gaskiya wannan a yanzu ku ɗauka limamman mu mahi yawanci ya suke sallah a zawar da sallar la'asar a ya suke yin ta wai duka ga ku ɗauki wannan karatun cikin sallah ka zo tun tsayuwar sallah kuka ga yadda suke haka na annabi ya karantar wallahi za ka ga ba haka nan bane ba sannan wata rana wani ya shiga gaba ka ga suna bin wani sallah za ka ga sallah su ta saba da yadda annabi ya karantar wani lokaci in na ga wani abu ko sai in ji masta haɗu cikin kaina to kawai sai da in wa mutum uzuri wataƙila yana cikin wani matsaloli ne amma wai ta ya za a yi a matsayinka na malami za ka ga wallahi shi yasa ko Muhammad Nasiruddin Albani yace bai ga wani littafi bane wanda yake bayanin sallah annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kuma wannan littafin nashi ya san malami bai wadatu da shi ba haka kuma jahili a kana gawa hatta a shi ne za ka ganewa a matsaloli da yawa abin zai baka mamaki wallahi to kallon sallah annabi kuma daga wai duka wai take yi wuce ce shi ma da annabi yake koyi in kace wannan sallar ta ta saba mata annabi yanzu ka kalla tun Allahu akbar mutum ya kabara tun wurin daga hannun wallahi kai da ka zamna ka koya ya sha bamban da wancan da yake kallon shi malami wallahi ai mun karanta da kaifiya uku ce da farko wani lokaci annabi yana haka Allahu akbar sai ya kama hannu wani lokaci yana yin haka sai ya kama hannu ya ce Allahu akbar wani lokaci ya ce Allahu akbar sannan ya daga hannu so ake karin karaya wannan sunoni mai yawanci mu ba aka muke Allahu akbar ba shi yasa Allah ji kan Abu Bakar domin yace karatun hadisi annabi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi a karanta ayi aiki kawai wai sai ai to ana bayani sai mutane to to wai dani sai baka yi bayanin ba ko ba haka nan bane ba kuma da abin da aka karanta sai kaji an ce ga hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu kenan abin ya zama matsala na farko da yanzu kai ba kai kai bayanin ba hadisi ka karanto to duk iyan mutum kuma bai sai ya hadisin ƙarya ba ce to yanzu ne ya saura ya za a yi a hana karatun kun gane ai akwai matsaloli fiya wanda muna bayanin ko sura ne ƙarshe dai sai zama na babu hanyar da kai za ka bi ka ce ƙarya muke yi ai an akwai wanda yake duk karatun da ake hayaniya ce na kalubalance shi na ce ya hiddo wuri guda cikin karatun ya je ya tattaro abin da yake ba daidai bai kawo ai yanzu ya bace shiru babu shi ba labarin shi to shi ne sai suka ce wai wata hanya ta za a hana karatu daman na sha ga muku wata kila ba ku rike ba ina ce muku ai kuna rike ko na sha mai mai tawa hana karatun da za a yi bai tahiya ko ina sai ta hana sai ta hana wallahi akwai wanda bai iya kwana sani da wannan karatu ni ina ji shabda yan sanan in ma na gaishe ban ce ma gashi ban san shi ba balle ka ce wani abu ake bani nan muna da kasa da ake halada wani abu babu karatun da ya kawai muke zuwa mu amma matsalar su kuma yanzu za mu tattare kayan mu mu san su zo su bayi ba za su shi yasa ina da wani ka'ida na ko duk mafi yawanci in an ce wuri in zo in yi karatu ban zauwa sai an yi ta lallaba ta sai an sha mun kai sannan in zo in shi malam sai da ya sha mun kai in zo in ina nan malam baka sa lokaci ba yace karatu ya mun yawa kalli karatun fa ranar da aka sa karatun fa biman shi aka tashi kuma da rana ai tun karatun da sai ko ina ba suka so su daina tun kai azumi ko sai muka ce a'a ai an ce akwai wasu matsaloli na akida muka ce duk wanda yake da sabani da mu ya zo ya gwada mu kuskure mu shikenan mu sai mu rike mu gyara mu ci gaba da yi yanzu na iya sallah sai aka ce a'a malam ai komiti ba masallaci ya ce a tsaye da wannan karatun ha a gani ha ko ha a gani ko ha a gyara ko ne ne nake to kanna ce muke yi koko nace kuma wane ne komitin da masallaci kai kai ka eh kai ne komitin da masallaci koko kai ne baka san ya akai aka fara karatun ba amma ku san wani abu ha mu ina da bakin da naga kamar wulakanci zai so ya biyo baya ni ba nema na kai zo in karatu kuma tun da na fara karatun ba wanda ya dauki dala ya bani balle ce biyan ka muke ko ba haka nan ba kawai zan ta tare kana in gaba alhamdulillah na san ni na koya ko ko babu ko ni na hita daga wannan jahilci kuma ni na san da yawa daga cikin masu hada da wannan karatu su mutu ta daga cikin wannan jahilcin ba balle sai da wa'u kawai abu guda ne su zo su yi magana ni abin da nace ina son kwamitan ya zo in wani abu ne ba daidai ba sai a gyara don mu ci gaba bai da wani ni ne ne zo mu gyara mu ci gaba shikenan kawai a'a an dai ce a tsaida nace to ina jiran kwamishan ya zo ya mun magana sai mu tsaida ai ba wani abu bane ba to ka gani ai dai mahi yawanci tare da ku ake karatun ko menene wa aka kama aka zaga ko aka ci mutunci kullun ai bayani za a ce ga abin da annabi yake to sai ka rasa kuma wai masu wannan wa ahlus sunna ne ha ahlus sunna ne to mu kike tsammani shi yasa in wannan matsalolin suka taso mai yawanci ina tuna wasu magabata yanzu ka dauka mala albani yana cewa shi da a wasu ta ahlu sunna yace ai duk duniya ba su da matsala cikin da a wasu irin ahlu sunna yace da shi albani da Ja'far Mahmud Adam yace da Muhammad bin Usman me suka yi ma ahlu sunna Nigeria da suka kijini ai albani sai da mutu karatun shirin kayawo duk inda ka sani sun bi sun bata sunan shi wani abun bai baka mamaki ko wani wane ne wane da sauran su daman tun hankon karata ai mun gaya muku ku ne ba ku san wani da za a toya ba na sani kwarai da gaske to yanzu kaddara littafin aqida ne muka sanin wurin ai ba mu darasi bi ko uku za a ce kuma ahlus sunna ni kamar babban matsala ta shine wai jami ahlus sunna yanzu in wani dan dariƙa ne magana mu ce yana da gaskiya in dan shi'a ne mu ce yana da gaskiya to wai ahlus sunna wanda fahimta ku ɗaya ce Allah kyauta to kun yi sallah a zuwa raka'a guda ha to a ganin ka ya ta bi take da ta uku da ta hudu a subhanallah kaji annan Muhammad sallam sallah a zuwa din shi raka'a guda lokacin da yake tsawaitawa zaka iya tafiya wata unguwa ka je unguwar ka biya bukata ka ka dawo ka zo gidanka kai arwalla sannan ka hito daga gidanka ka tafi masallaci zaka samu annabi na nan a raka'a ta farko ba a duka ba zaka samu ta insha Allah ta malaiki wannan hadisi muslim ya rawaito shi da bukhari a cikin bizo da qira'at yace wa kanu yazunnuna annahu yuridu bidalika an yudrika an-nasi an yi birishin nasu ma za a raka a ula sahabbai suka ce sun gano annan muhammad sallam yana yin haka saboda ni saboda su samu wannan raka'a raka'a ta harko muna fahimta to kun ji kun ji ha aiki annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ai mai yawanci ka lura matsalar da ta samu wasu daga cikin mu ahlus sunna shine in muna da awaya zamu mu gamsar da masu sauraro ya za mu mu gamsar da masu ba mu kuɗi ya za mu mu gamsar da shugabannin ƙungiyoyinmu muna ganewa Allah kyauta malam yace wa kana yaqra fi kulli rak'ataini ajra 30 ayatan annan Muhammad sallallahu alaihi yana karanta fi kulli rak'ataini a rakoyin nan guda biyu na farko kadri gwalgwadon 30 ayatan gwalgwadon aya 30 to ni dai nan ko alhamdu bi ida ba balle ka shiga wata sura wa ya karanta ko aya goma balle aya 30 kuna ji ba kuma irin karatu shi ai karatu annabi mun karanta da ku a baya ko aya aya jikin aya aya sai an tsaya a sheda aya 30 malam ai ka rago ka ga babu kowa mm kama dauko aya ko to zuwa aya guda mala yace qadr qira'atu kamar gulgudan karata annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace alif lam mim tanzil suratu alif lam mim tanzil shine suratu sajada kalli bayan aya wannan 30 fa malan yace wa fiha fatihatul kitab sai an gama alhamdulillah sannan za a karanta aya 30 30 da nawa kenan 37 mala yace Ahmad da Muslim sun suka rawaito wannan hadisi mala yace wa ahyanan wani lokaci kuma kana yaqra bi bi bi sama'i wa tariq wani lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi yana karanta was sama'i wa tariq da was sama'i zatul buruj da wallahi idza yabsha wa nahuma min suwar da kuma wasu surori wanda suke kama da su a cikin sallah asuba annabi yana karanta wa'azin surori malam wayar rawaito wannan hadisi malam yace Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahahu wa kaza Ibn Khuzaimah malam yace kaga annabi yana karanta wa sama'i wa tariq da wa sama'i zatul buruj da wallahi idza yanka da wasu surori makamanta wa'annan a wata sallah sallah azhar dai azhar muke bayani to yanzu wannan surorin kaɗai ka ɗauko su aya nawa ne ne wata ma ita ta guri saka za guda a wata ma iwa ɓari wallani idan ya bisha su ka gani sai kawai Allah ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon binta malam yace wa rubbama qara wani lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karanta idan sama'un shaqqat wa nahiha da kuma wata sura makamancin ta shi kuma wannan hadisi ma da yake ibnu kuzaima ya rawaito shi fi sahihi a cikin sahihi shi wa kanu ya'rifuna qira'atuhu fi dhuhri wal asr sahabbai suna fahimta suna gane karatun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar azhar da sallar asr ta yaya bi sirabi lihiyatihi tabi mu ilyamai shi tsayin motsin jemai shi shi sa kullum nake ce muku yanzu ka kalla hata wannan mas'ala ta aske gemi malami ne zaka tambaya ahlus sunna sai ce to ai akwai sabani wasu suna kalla kara shi ne wai karasar da annabi da wa aka yi sabani shi da annabi ya ce a bar gemu to sai wani ya ce ya aske shi yasa ko dan kodiyo yake cewa duk inda ka ji sabani yake to ka san da ita gaskiya guda ce gaskiya ta taba zama biyu ba ta zama guda biyu yanzu duk sai mala ya ce ma to an yi sabani an ce wa'ansu sun ce kaza wa'ansu sun ce kaza to abin da ke daidai malam ne ne manzon Allah yake kan shi kawai sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar mas'ala da muka zo ta itikafi muka ce annabi ya ce ba itikafi sai masallaci guda uku ko to yanzu sai aka ce malamai sun yi sabani wa'ansu sun ce duk ana itikafi kowane irin masallaci ai kowane iri kuma na daga cikin masu wannan fahimta akwai sa Abu Bakar sai Imam Bukhari Imam Bukhari babu ke da kwatin sai Bukhari wanda yake magana da ana ittikafi a kowane masallaci hatta wannan masallacin wa'ansu suka ce sai masallacin juma'a shi kuma manzo Allah ya ce masallaci guda uku to yanzu dan Allah shi yasa ai wasu da suka tuntuɓe ne kan wannan matsala sai in ce to yanzu in dai ka yarda in sabka daga wannan kenan ana ittikafi kowane masallaci in dai masallaci ne ko ya yake ana ittikafi a yo kuma ya to ai sa Abubakar sai Imam Bukhari ya zaka yi da shi ko ba haka nan bane ba a to amma sai ka rike yanzu ba an ce malamai sai sabani ba ko sahabbai sai sabani sai a rike niye ma'ana hadisin ta ce sai a yi aiki da shi kowa sai ya zama lahiya duk wani mai sabani a ce Allah ya kan shi rike kayan shi an yi aiki da gundanan hadisi to Allah ya fahimtar da mu kun ga wannan yana nuna mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutum ne mai jemi ko kuma daman sahabban shi su ma duk suna da jemu mu kuma yanzu in ba yanzu ba da aka dau fara wayewa can da daga ta dora jemi za a ce ma kai yaro da kai ina kai ina jemi a amma in an ganka da kuɗi ba a cewa yaro da kai ina ka samu kuɗi sai gemu ake mamaki subhanallah to gemu sunna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ga kuwa abubuwan da aka samu annabi yana yi ami a sallah sallah azhar kuma mun ji gulgudan yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi yake tsawaitawa ko kuma yadda yake takaitawa kaji irin surorin da yake takaitawa fa shi kuma karatun shi aya ne bayan aya sai malam yace qira'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayatu ba'da al-fatiha ayatu ba'da al-fatiha karatun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na wasu ayoyi bayan fatiha fil akhiratayn a cikin raka'o'i guda biyu na ƙarshe taw sallah azwar raka'a nawa ake hudu ba ai muna sallah azhar ba me ta ba ta an ba da labarin abin da yake karantawa a rakawoyi biyu ne na farko to nan me yake karanta a rakawoyi biyu na karshe yana ƙara wasu ayoyi bayan suratul fatiha Suna ga lokaci ya tsawo kuma abu yana buƙatar bayani. Ina kallon muna iya saurarawa saboda tambayoyi. a sati ne zawa in Allah ya kai mu rai in Allah ya kaddar za a karatu kenan in ma ba za a yin karatu ba insha Allah za mu ga inda za a ci gaba da karatu insha Allah kina abinda muka karanta ne dai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yi mu kina mai tambaya ko kuma nuri da aka ji ayi kuskure za a iya tunatar da mu insha Allah ta'ala na'am وعليكم السلام ورحمة الله بجوا sai gaba sai aka ce ni wani ma ana ba da labarin irin surorin da yake karantawa ne a cikin sallah asuba sai aka kamo misali wata ma izatul buruja wata ma wa bari da wallahi idza yadika sai aka ce da wa'an su makamantan su ina ana yana nuna yana karanta su ne ba a raka'a guda ba ko sai Wa alaikum salam wa rahmatullah eh ka gwada kai ma a akwai tazara akwai tazara zuwa bakiya akwai tazara unguwa ce daban yanzu bari mu baka misali kurkusa mu ɗauka unguwar daga nan ne zuwa bakin tasha misali wai balle ya yi ya yi haka nan misali wai daga nan ne zuwa bakin tasha kai daga nan ne zuwa bakin kasuwa ka aka tasha je a tada ka je ka dawo ka baya a wallace ka tafi yadda in ka dawo shiga kawai za kai Allah kyauta alaikum salam aha ai asali aha wannan duka bayanu da ka kawo mai yawanci maganganu ne na malamai shi na sa hadisi in ba na manta ba abin da ya zo yana bayani shine ana asali abin da ke sa ma a haɗa ruwan babu ruwan sama saboda ana ruwa ba a haɗa sallah to shi ne malamai suka ce to an ce saboda iska ko wani abu makamanta haka an haɗa sallah to balle ga ruwa akwai akwai wani littafi wanda yanzu ma dan na ji ke da mun buɗe mun karanta wasu bayanai dama wannan matsala yanzu wannan lokacin ne amma za ka ga mafi yawanci masallatai a na ahalu suna ba su cika haɗawa ba ana samun saɓani ne da wa'ansu wanda asali ba su fahimci ina aka ba gaba ba asali yanzu sai kuka yi sallah yanzu da kuka yi sallah sai aka kece da ruwa ko kuma yanzu irin yanayin da muke cikin misali a yanayin da muke cikin ya hana mutane su bai hana mutane su yi ba sai sallah sannan kuma in ruwan sun zo abin da ya tabbata a sunna liman ne zai kira ya ce wa mutane kowa ya sallah cikin gida ladan sai in ya kira sallah sai ya ce ni ala sallu fi rihal kowa ya sallah a gida kowa ya sallah a gida ba sai ka zo masallaci ba in ma an yi ruwa ana tsoron wani tabo ne kamar yadda mai ijiya ya kawo yace kamar in hanyar inda za ka tsaya masallacin ba ta da kyau an yi ruwan sama akwai tabo ko ne ko ne ne yace za ka za a iya haɗa sallah saboda wannan maslaha in ka zo magariba sai a cakuɗe a yi da isha'i balle wasu abubuwa ne wanda fatoyi ne wanda na malamai ga su mun zo zamani ne wanda akwai sauƙin wannan abubuwan ƙware ka ɗauka canza fa wani irin masallata ne ake sallah cikin su canza akwai amfun wanda za ka kawo sama hanya ko portable ka haska duk akwai wannan wannan abubuwan insha Allah yana yiwa cikin lokacin da mun samu dama sai mu muhadara ma kan wannan matsalar insha Allah wallahu ta'ala a'la wa a'lam shi kenan ko to abinda muka karanta ne dai Allah